بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na litinin wanda shine rana 29 ga watan zulka'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1441 daidai da 20 ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Marigayi Allah ubangiji ya gafarta masa inda muke gabatar muku da darussa a a ƙarƙashin wato matashiyar mafarki kashi na biyu wannan shine darasi na bakwai cikin wannan giya wanda muke yi daga littafin alkawaidul husna fi ta'birur ru'a na malam abdullahi ibnu muhammad ibnu abdurrahman as-sadhan Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi za mu tashi kai tsaye a alqaidatu sadisa inda malam yace ka'ida ta shida ita ce ta'birur ru'ya la yatimmu illa bi amrayni وضوح الرؤيا وانتفاء ما يفسدها من حديث النفس ووسوسة الشيطان yace fassarar mafarki ba ta yiwuwa sai an samu abubuwa guda biyu sun tabbata abu na farko shine wuduhur ru'ya wannan mafarki ya fito fili a gane shi wantifa'u ma yufsiduha sannan da koruwar abin da zai iya bata mafarkin min hadisin nafs kaman hadisin nafsu wato zancen zuci wa wasu sati shaitan da kuma wasu wasin shaidan farruya as-sadiqa mafarki na gaskiya mafarki wanda yake na gaskiya wanda ake fassarawa yajibu an takuna wadihatul ma'ani wajibi ne ya zama ma'anarsa ta fito fili qasiratul ahdath ya zama kuma abin da ya faru mafarkin kankani ne wato bai dade ana yi ba mu'sira fil yaqaza wadda take da ta'asiri ga ainihin wato tunanin mutum bayan ya farka mukhalifatan lil waqi'i fil galib a mafiyin lokuta abin da ke faruwa cikin mafarki zaka ga ya sabawa yadda aka saba ganin abubuwa suna faruwa a a a a yaqaza a ido da ido walaysa laha rabitun sannan kuma ya zama babu wani abu da ke hada mafarkin fi ya ra'i wanda yake ya dace da rayuwar mutumin ta yau da gobe wato kare zama farkin ya dace da abin da yake tunani ko abin da yake nufin yi wanda wannan yake idan ya dace da haka zai yi kama da hadifin nafsi ɗin kenan ya ce wala bitala'i tala'ub shaitan kar kuma ya kama da shedan ne ke wasa da hankali ko rayuwar mutum min ikhafatin kamar ya firgita mutum shedan yakan sa mutum abin da zai firgita shi au janabatin ko kuma ya ainihin sanya mishi janaba wato ya kawo mai da tsarki ana iya fassara kuma nan min janabatin wato ya nesanta shi daga abin da yake waki amma dai fassara farko ta fi kusa cewa a mafarki wanda zai haifar maka da janaba wato mafarki da mutum yake yi ya ga ya yi mu'amala da ya mace ko ya mace ta ga ta yi mu'amala da ɗa namiji irin mu'amalar ma'aurata wanda a galibin mafarkin ma kafin a kai ga yin asalin mu'amalar kawai sai ya ji ya ɓata jikin shi da mani ko ta ji ta ɓata jikinta da mani to wannan shekan ne yake yi wa mutum irin wannan abin manufarsa ya ɓata maka rai ya ɓata maka nufin da kake da shi na ibada ta yi kana so ka tashi ka yi sallar dare sai ka ji kasala ta yi asuba ta kusa sai ka makara ka rasa sallah to banda irin wannan misaluha misalin irin wannan mafarkin qissatu ru'ya malik misr kissar mafarkin da sarkin misra yayi wanda Allah ya bada labari a cikin suratu yusufa wannan mafarki a a wanda a cikin shi a hina ma ra'a sab'a baqaratin simanin ya akuluhunna saba'un ijaf yayin da ya ga wato ya ga ainihin wato a shanu bakara shanu guda bakwai waɗanda suke ijaf ramammu shine ma'anan ijaf wasu ba'a sabab bagatin simanin masu masu kitse masu tsoka kosassu ya akuluhunna saba'un ijaf wasu bakwai ramammu suna cin waɗancan wa saba'a sumbulatin yaga kuma zangarniya guda bakwai hudur wadda take kora wa ukhara da wasu bakwai din kuma ya bisatin busassu falbakaratu siman waɗannan shanu guda bakwai masu ƙiba sinina khasaba wato shekaru ne guda bakwai wanda suke masu yabanya masu taki wasumbulat al-yabisat sinina mujdiba sauran shekarun kuma wannan kuma abin nan wato abin nan zangarniya guda bakwai wanda take busassha su kuma shekaru ne wanda suke za a yi yunwa a ciki to kaga wannan kamar da Allah ya bada labari ne da Allah yake cewa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat sarki ya zo ya tambayi ɗan fada ya ce ga abin da na gani ku zo na bi'uni bi ta'awili na ga kaza ra'aitu inni ra'aitu saba'a baqaratin na ga shanu guda bakwai simanin wanda suke da tsoka wannan in ba a qur'ani bane ya halasta a ce simanan in an ce simanan amma fasara za ta canza sai zama simanin sifa ne ga bakarat amma an ce simanan ne zama sifa ga sab'u kamar da ya zo sab'a samawatin tibaqa kaga da yake sifa ne ga sab'a sai zama tibaqan wato dukkanin su kenan yana iya halasta haka a larabci ya akuluhunna sab'un wasu kuma guda bakwai ijafin ramammu suna cinye waɗancan wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat Nabi Yusuf a dalilin wannan mafarkin kamar da malamai suke faɗa daga cikin fa'idar da aka cire a wannan gurɓuya ɗin shine akwai muhimmancin ilimi. Domin da aka bincika aka bincika aka ce a je a nemo mai ilimi ya zo ya bayani sai aka tafi neman annabi Yusuf. Wa ƙalin labi na jamin huma wadda kara ba'a da ummatin wannan da ya tsira bayan an yi tsawon zamani. Wasu na karantawa da ba'a da amatin wato ba'a da nisiyanin bayan ya manta da abin da ya ce ma annabi Yusufa da Yusufa ya ce mashi udkurni inda rabbik ya manta gaba daya sai da wani abu ya taso sai ya tuna ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu ku bani dama in je zan kawo muku fasara mafarkin nan wannan yana nuni zuwa ga halastin niyaba a gun fasara mafarki idan za ta yi sannan da kuma cikin abin da aka gani a aya shine yadda alkhairi yake da amfani yana kawo alkhairi annabi yusuf ya yi zaman mutunci da su ya musu wa'azi ya musu nasiha da haka daga baya da suka tuno shi suka tuno alkhairin iliminsa suka suka suka yi magana haka sannan kuma yana nuna falalar wato marja'iyya ila ilm a ce duk abin da za a yi a koma ga malamai wanda suka san su ne suka san abin da ainihin wato ya kamata sannan da kuma yadda malaman bid'a malamai na miyagun malamai suke da kokarin koyaushe su koye gaskiya kaga su ana gama su suka ce adghasu ahla wannan yan fada da masu bokanci da sauransu da aka tara yana faɗa musu kai suka ce adghasu ahla ha annan mafarki ya riga turan kai dai rabu da shi kawai to almuhim anan shine kaga sai wannan mafarki da aka gani sai ya zama tun da mafarki ne na gaskiya ya bai amma bai dace da abin da ake gani a zahiri ba don saniya ba ta cin wata saniya shine abin da yake mana misali a nan cewa yana iya sabawa da abin da ake gani a zahiri sai dai kuma zaka ji kai da kake farkin wani abu zai darsasa a zuciyarka cewa kai wannan abin fa yana da muhimmanci yana da muhimmanci in yi mutaba'a in san me yake faruwa مثال آخر عليه تجاور مثالي رؤية يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيها لسباه حينما رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين ساجدين فأحد عشر كوكبا هم إخوته والشمس أبوه والقمر خالته آه هكذا النبي يوسف وأنما فاكنا شيء لأنه فرقه ليكي تشا baban shi inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin naga wato rana da wata da taurari guda goma sha ɗaya suna ran sanawa suna gaishe ni ba an ce waɗannan guda goma sha ɗaya taurarin nan ‘yan uwansa rana ubansa wata ‘yar uwarsa wasu kuma suka ce kamar da ke tafsirin bagawi mahaifiyarsa shi sa ƙarshe ke cewa ya abati haza ta'awilu ru'yaya min qablu wannan shine fassarar mafarkin nan da na yi tun da can kadda alaha rabbi haqqa Allah ubangiji ya wanzar da wannan mafarki nawa ya zama gaskiya idan haka wannan ka'ida abin take ci mana daga ci shine bai yiwa a fassara mafarki sai al'amarin shi ya fito fili an gane cewa ba hadisin nafsi bane ba wasu wasu shaitan bane in aka yi tunanin hadisin nafsi ne ko wasu wasu shaitan ne ba da bukatar wata fassara al-qa'idatu sabi'a ƙa'ida ta bakwai ru'uya hadithul malak wa huwa la mafarki na gaskiya maganar mala'ika ce zance ne na mala'ika kuma baya yin ƙarya shi mala'ika ru'uya hadithul malak wa huwa muta'allaqun bir ruh wa qad wukila biha mafarki na gaskiya yana rataye ne da ruhi kuma gaskiya ne akwai mala'ikan da aka wakilta da ruhin nan shi yake naffasa wa ruhin wannan zancen wal malaku la yakzib mala'ika baya ƙarya walidhalika sammaha Allahu ahadith da haka Allah ya sanya ma mafarki suna ahadith a cikin su Yusufa wurare akalla uku ka fadan Allah wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wuri na farko kenan haka wa qala alladhi ishtarahu min misr limra'ati akrimi masbahu har zuwa cewa wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi wa li menene wal nu'allimahu min ta'wil al ahadith na'am wal nu'allimahu min ta'wil al ahadith sannan kuma da fadin Allah rabbi qad atitani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith kaga wannan wuraren duka Allah ya kira shi mafarki irin wannan da suna al'ahadis zantuttuka wato zancen da mala'ika yake naffasa wa rushin wanda Allah ya suna mashi wani abu. Amal ahlam shi kuma farki wanda yake na juyin kwakwalwa fahiyar hadisu shaitan wasu wasi ne hadisi ne zance ne na shaitan wa wasu wasa tuhu wasu wasan shaitan ne wa hiya muta'allika bin nafsi to kuma tana ta'allake ne da rai agwanci na ta'allake ar-ruh ruhi wannan kuma annafs wato shi ɗan adam ɗin waƙar wukila biha shaitanu akwai shaitan da yake zama yana wakiltar shugaban shaitanu akan wannan harka wal kadhibu umdatuhu shi ko shaitan dama ƙarya ita ce turken sa li ikhafati halim yana yi ne kuma dama dan ya firgita da mafarkin ya bashi tsoro ina fata mun gane wannan sai ci gaba da cewa yace a amma hadisun nafsi shi kuma ɓangare na uku wanda ake ce ma hadisun nafs shine a fahiyya muta'allika bil jasadi ita kuma tana rataye ne da gangar jiki kaga akwai abin da yake rataye da annafsu akwai abin da yake rataye da arruhu akwai abin da yake rataye da aljasadu kowannen suna da nashi nasiba shi ko jiki wahiyar ragabatu wal mashairul maktuba fil la shu'ur abinda ake gani a hadisin nafsi shine ragabat kwaɗayi wal mashair da feelings abubuwan da mutum yake ji al makbuta wanda suke nan a mammanna a ɓaɓɓoye fi Allah shi'ur a cikin unconsciousness ɗin mutum mutum yana da wani unconscious abin nan feeling abin da haka ɗabi'arsa take wato mutum ko ya so ko bai so ba bai rabuwa da wannan abu jin yunwa jin bacci jin sha'awar abinci jin sha'awar ya mace son kuɗi son aure son girma son mulki son daɗewa a duniya son irin waɗannan soye-soyen zukatan da ba ka rasa ɗan adam da su son mallaka son babakere da ire-iren waɗannan Allah shi'ur ɗin fayastai kidu fil manami wala ta'awila laha wanda zaka tashi a bacci kana wannan tunanin idan kana cikin bacci sai wannan tunanin ya bujiro ya taso wannan wani abu ne wanda bai da fassara wa maratibu martabobin ashu'urin nafsi ashu'urin nafsi wanda yake faruwa ga dan adam ya haifar da hadisin nafsi mataki uku ne a bisa matakin shi annafsu din akwai na farko shine annafsu lawama wanda Allah ya rantsuwa da ita la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama akwai maganganun da yawa akan ma'anar tafsirin wannan wurin ba shine umdan mu ba anan wannan yana tasowa ne min ta'asiri fi'il ma'asiya fil waqi' fa yahsulu ta'anibu damir wal buka' yana tasowa ne shi irin wannan hadisin nafsi allawama abinda mutum zai gani a cikin mafarki ya dinga jin takaici shine abin da ke faruwa na tasirin zunubai da ya aikata ko yake shirin aikatawa sai ya ji a cikin mafarki yana zargi yana jin haushin kansa ko yana kuka akwai kuma annafsul mutma'inna wadda ita ma Allah ya yi magana da yake cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki ya ke wannan rai wadda take ta natsu ta bi Allah ta yi tauhidi ta yi da kadara Allah ki koma zuwa ga ubangijinki wannan kuma min ta'asiri fi'il hasana yana zuwa ne shi wannan irin wannan hadisi nafsu din daga ta'asirin aiki na kyau aiki mai kyau fil waqa wanda yake faruwa a reality aiki mai kyau idan ya faru a reality fa yahsulu lahu ridan dakhili sai mutum ya ji wata yarda a cikin zuciyarsa wa sururun da jin daɗi wa bahikun da dariya don ya kwanta bacci sai ga ya ci gaba da wannan mafarkin na uku shine annafsul ammaratu bisu annafsul ammaratu bisu wato rai wadda take mai umarni da mummunan aiki wannan ita ma Allah subhanahu ta'ala ya ambaci rai al'amara bisu'i da inda Allah yake cewa a dai kisa annabi Yusuf faɗin Allah da yake cewa qala ma khatubu kunna idra wattunna an يوسف آه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين آه آه سيتك ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء illa ma rahima rabbi to wannan akwai maganganu da malamai suka wanda babu laifi mu dan yi ishara zuwa gare su kaga abin da Allah ya bada labari shine bayan da aka fitar da shi daga aka ce ya zo da maliku ya ce ituni bihi a je a zo min da shi amma da Allah sallallahu alaihi yake yaba mishi kamar da yake cikin hadisi karanta ibnu kathir ya kawo hadisan annabi ya yaba ma annabi yusuf cewa lalle mutum ne karimi wanda ya ce to su aje a tambaye su tukunna shi ba zai fito sai an je an tambaye matan nan to da aka tambaye su aka tara su aka ce ma khatubu kunna me yayi labarin ku idra wattun da yusuf a nafsi kaga da can ta ce da can matar ta ce fa a a da yace hiya rawadat ni an nafsi da can ya fada amma ta kareta da aka ce yusuf a an haza to anan da aka ce musu ma khatubu kunna idra wattun da yusuf a nafsi me yayi labarin ku yayin da kuka nemi ku halakar da annabi Yusuf kuna neman shi da alfasha wannan sarkin ne yake magana da dukka matan amma yana nufatar ita imra'atul aziz din nan tukunna bil akhas sai sai suka ce gaba daya suka ce hasha lillahi Allah ubangiji ya tsare shi ma alimna alaihi min su'i suka ce wallahi ba mu san wani abu mummuna game da shi ba to da ta ji ta sun faɗi haka wato ba san wani abu game da shi na mummuna ba da suka faɗa ka sai ta mata tace shine qala timra'atul azizi al'ana hasal haqqu to yanzu gaskiya ta fito eh gaskiya ne ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin tace eh wallahi dama ni ce ni ce kaza kaza kaza ni ce kaza kaza kaga ta ba da shaida da kanta ikrari kamar yadda yace hiya rawadatni an nafsi to iya nan magana tace kaga zahiri to sai aka zo daga inda ya ce zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi idan magana ta ce sai ta yi tabririn ya itirafin ta cewa dan mijina ya san cewa na faɗi wannan magana amma mijina ya san cewa ni ban mishi ha'inci kamar yadda ibn kasir yake faɗa lam akhunhu fi nafsil amri ban yi asalin abin da za a kira da suna ha'inci ba wala wa qal mahzur al akbar kuma asalin mummunan abin da ake tsoro bai faru ba wa inna ma rawattu hadha shaba murawazatan eh wannan da yaro na dan dai kokarin na dan yi flating da shi amma bai yadda ba famta na tace fa li hadha ataraftu liya alama anni bari a haka ibn kasir ya ce da ta ce a nan shi sa na yi itirafi don mijina ya san ni na tsira am innocent wannan la la yadi la yadi kaidal kha'ilin to kaga zancen sai ta ci gaba da cewa ma ubari nafsi kuma ni bana barrantar da kaina saboda mene saboda innan nafsa la ammaratun bisu'i dan rai yana da umarni ai rai yana da umarni tana rayawa mutum fa inna nafsa tatahaddasu wa tatamanna rai yakan yi wa kanshi magana ya so yin wani abu mummuna ce ina ma in samu halin yi kaza ina kaza illa man rahima rabbi ko ila ma rahima rabbi ne sai abinda Allah ubangiji na sai wanda Allah ubangiji na ya tsare inna rabbi ghafurur rahim to ibn kasirin da ya kawo nan sai yake cewa wa hadhal qawlu huwa al ashhar wal alyaq wal ansab bi siyaq al qissa wa ma'anil kalam wannan zancen a ce fadinta wa ma ubarri'u nafsi maganan matacce shi yafi shahara shi yafi dacewa shi yafi shiga da tsarin zancen da aka koro anan yace wa qad hakahul mawardi fi tafsiri mawardi ya kawo shi a cikin tafsirinsa وانتدب لنصره الإمام الألامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدا yace malamin mu ma ibn timiya ya tinkari tabbatar da wannan magana har ya mata littafi na musamman yana nan a cikin majmu'ul fatawa ta ibn timiya to amma wasu malaman tafsiri sun ce a faɗin shi wa ma ubari'u nafsi magana Yusufa ne daga daga fadin cewa zalika li alama anni lam akhunu bil ghaibi suka ce a Yusufa ne yace ni na yanzu to kun ji dan kusan dama can ni ban hayanci mai gidana ba wai dai fada haka sai Jibril ya ce mishi fama bali yawma hammat bika wa hamamta wa wa hamma biha har hatta yawma hammat bika wa hamamta biha kana nufin har ran da ta nuface kan nan ka nuface ta to wai sai ya ce ai wa ma ubari'u nafsi ai ba na tseratar da raina daga cewa tana da nufin irin wannan mummunan nufi da rai take shi wannan magana ta Ibn Kathir suka kawo daga su Mujahid da Ibn Abbas da wasu malamai cikin tabi'a amma ba ita ce fasara wadda ta fi dacewa ba kamar yadda malam ya faɗi a nan wadda ta fi dacewa da mukamin wannan annabi na Allah alaihi salam wallahu alam to wannan shine annafsul ammara bisu'i wadda take nufa kal hammi bil ma'asiya kamar shirin aikata barna fil waqi' a fili fa yasul lahu tafriqu hadhihi al-mashayir an tariqil hulm mutun yayi nufin yayi wata barna sata ko ƙarya ko shan giya ko zina ko wata mummunar al'ada ko cin naman mutane ko cin riba ko tsafi ko zuwa gun boka ko makamantansu da sai kawai ya farki ya ga wannan abu dama misali mace ce a gida ta riga ta gama lissafa yau idan wane ya dawo mai gidana sai na mai rashin mutunci sai na ce mashi mutunci ta yi fushi ta so ta yi wannan saban Allah sai kawai bai dawo ba har ta yi bacci tana kwanta bacci kawai daga ta ta zagin mai gidanta ko ta ga tana dalla mishi mari to wannan hadisin nafsi ne annafsul ammara bismi dama kin yi ne rashin mutunci shi kake gaishe a cikin barkin ina fata kin gane yawwa da haka ki daina irin wannan nufin bai da wani amfani to haka shi ma namiji da zai nufin cewa yana so sai ya zana wancan ta dawo daga unguwa ba zai ta yi lattin dawa daga unguwa ba yana kwanta bacci ko sai ga yana zane ta al'amara bi su'i kenan haka wanda ya kwanta da nufin za su tashi su tafi sata ko kidnapping sai ya gansa a wurin wannan aikin sata shine sai ya ci gaba shine ma'anan sai ya zama a cikin mafarkin sai ya ganshi yana tafriyar yana ci gaba da aikata hadil mashayir wa misluhu hammu bi shurbi lilja'i haka ga wanda yake jin yunwa ko ko wanda yake jin kishi a cikin watan ramabana sai ramabana sai ya kwanta baccin rana azumi ya riga ya gama kama shi kuma ya ta tunanin idan an zo buɗe baki kaza za a ci kaza za a ci kawai yana kwanta bacci sai ganshi yana cin abinci faira da zalika fi manamihi waqi'an kawai sai ganshi yana ta dubga kirki a cikin mafarki to azumin shi dai bai kare ba amma wannan hadisin nafsi ne da fatan mun gane wannan sai malam yace alqaida ta samina qaida ta takwas ma kana lahu fil waqi silatun ma kana lahu fil waqi silatun mubashara fa innahu la yu'taddu bihi wa yulhaqu hina idhin bi hadithin nafsi ma lam yakun ba'da istikharatin aw istisharatin aw du'a kafin mu wuce ina so ne wani ta'aliki akan wacce mas'ala da muka karanta na waɗannan shanu saniya idan an ganta a mafarki tana da fassarori da ake malamai suke suke faɗa kamar alal misali daga sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda yake cewa idan aka ga akuya ko saniya ta shigo gari a mafarki to irin wannan mafarkin yana nufin a za a samu shekaru irin shekarun nan ne na farko na raha na annabi yusufa in ku aka gansu ramammu sun shigo wani gari to shine za a ce za a shiga kunci in ku aka gansu aka aka mafarki wani sarki ko wani makamancin sai mafarkin ga shanu na a ta ɗauko su a motoci ko jirage na ruwa ana fita da su to ana ko ana shiga da su a min garin shi ko ana fita da su to wannan alama ne na fitina za a yi wasu fitintunu wasu za su biyo bayan wasu wasu za su biyo bayan wasu haka inda zai ga shanin masu launuka kala daban-daban to nan ma wata jarabawa ce kamar abin da ya faru da waɗancan da cikin sotul bakara haka da zai gansu da manya-manyan ƙaho wanda ana jin tsoronsa ana guduwa to wannan yana iya zama fitina ta gobara ko wani bala'i da ke iya aukawa wa wannan gari ko waje ko wani abokin gaba da zai iya cin nasara a kansu sannan kuma har ila yau ga wanda yake marar mata in ya ga ya sai saniya to alamar zai yi aure ne domin albarkar da saniya ke da ita kamar yadda aure ke da albarka ko kuma zai samu galaba a kasuwancin shi da ɗan kasuwa ne ko kuma za a mishi haihuwa ko makamancin haka wata na iya zama mafarki ne na alkhairi ga wanda ya ga ya siya ko kuma mafarki ne na bala'i ga wanda ya ga ana ta shigowa da su gidansa ko ana fita da su ko kuma wanda ya ga saniya mai kala daban-daban to wannan za a samu jarabawa wani wata bayan wata ba kuma ko dole kowa ya tsira a wannan jarabawa ba kamar yadda ya faru da waɗancan mutane da Allah ya bada labari da aka ce su yanka saniya ga sunan da haka abin da so ne mana nuni a nan shine fassara mafarki ba ta zama iri guda sai an dubi yanayi da makamantarsu alƙaidatun samina da yake cewa ma kana fil waqi'i abin da yake da yake da ma kana lahu fil waqi'i sila wanda yake da abin da yake da sila mubashara alaka ta kai tsaye da abin da yake faruwa a reality fa innahu la yu'taddu bihi ba a kulawa da shi wa yulhaqu hina idin bi hadisi nafsi za a riskar da shi da hadisin nasu a lokacin ma lam yakun ba'da istikhara ba lam yakun ba'da istikharatin sai dai abin ya faru ne mafarkin ya faru ne bayan an yi istihara kuma sai ka ganshi waki kai istihara akan aure sai kawai kika ganki da wannan mijin da kika yi istihara akan shi kawai ga kunan ana ana muku abin nan shari'a a kotu misali to kenan aure zai lalace har aje kotu ko kuma kika ga nan ana daukan amarya ana biki ana dina to aure ya tabbata kenan da wannan ya saba au istisharatin ko wani shawara da ka nema ko kika nema kan wani kasuwanci ko wata harka au du'ayin ko mutum bayan addu'a Allah ka bani kaza ya Allah ka mini kaza Allah ka sa na samu aiki sai ka ganka kuma kana an san ofa Allah ka sa na samu haihuwa sai ka gan kuma gashi an maka an maka bishara sai an maka haihuwa Allah ka sa na samu miji sai kika ga gashi an kawo sadaki an ce ga sadakin aurenki to wannan yana da asali yana da alaka da abin da ya faru na addu'a ko istikhara ko shawara misalu misalin wannan shine man kana ladaihi ikhtibarun gadan mutum ne dan makaranta yana da jarabawa da zai je a misali gobe in Allah ya kai mu yau in yayi bacci fayra nafsahu wa qad dakhala salatul ikhtibar yana kwanciya bacci kawai sai ya ganshi a ɗakin jarabawa a zainu din jarabawa wa mithlu rajulin duriba fil waqi da ko mutum da aka mai duka a zahiri fayra nafsahu wa huwa daribu sai ya ganshi yana yin ma wani duka cikin dare cikin bacci فهذا نوع من التفريغ الانفعالي فلا يؤتد به wannan nau'i ne na tafriq al-infa'ali wato zuciyarka ne take riya maka saboda ka kwanta da nufin jarabawan nan sai kuka ka tashi ga kana yi amma ma kana ba da du'a'in amma idan ya zama bayan addu'a ne fa mithlu hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama hadisi Abdullah dan Umar da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء بالمدينة نقل إليها وانا cikin tafin Bukhari da sunan ta Imam Tirmidhi da Abu da Tirmidhi da Ibn Majah da Tirmidhi na Sa'id da Ibn Majah bayan Bukhari Tirmidhi daga Muhammad bin Bashar in ba na manta ba to wannan hadifin na annabi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta yin addu'a kamar yadda zamu ji zai faɗa da kansa shi malam din yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace naga wata mata baka hayatar rasuwan take da kai mutsu mutsu kharajat min al-madina ta fita daga madina bi mahaya'a ta nufi ainihin wato al-juhfa wahiyar juhfa fa awwaltu anna waba'an bil madinati nuqila ila sina fasara cewa annobar da ke madina shine za ta koma jufa farko sayatar ra'asi kanta mutsu mutsu ishara zuwa ga yadda wato cutan zazzabin da ya dinga damun sahabbai yake yake yin mutsu mutsu da jikin mutum ko ya samu mutum tsiga jikin shi ta dinga tashi ga nan ma za a iya fitar da wata ka'ida kamar da malamai suka fitar cewa mace baka mai mummunan kai a mafarki ba mafarki ne wanda yake abin alheri ba yana iya nuna samuwar wata wani abu na haramci ko auren wata mata wata take mara mutunci ko in mutum ya ga yana a mafarki yana tarayya da mace irin wannan to zai shiga cikin wani al'amari wanda ba zai sha wahala wata cuta ko rashin lafiya ko ya ga yana cin abinci tare da mace irin wannan to da gwargwadon abin da ya ci na wannan abincin da gwargwadon irin rigimar da zai iya shiga ciki gwargwadon yawan lumomin da yi ko gwargwadon kalan abincin ko dumin abincin da yana da alaka da wannan malam ya ce fa hadhihi ru'ya wa da'a wannan kaga mafarki ne me yasa aka ce jufa aka ce saboda mutanen ƙasar jufa lokacin ba addinin Allah suke ba kafirai ne da haka bala'i ya koma kansu ko kuma saboda babu dan adam da yawa a wajen akwai karancin bil adama da haka yafi sauki a cutar ta koma can wannan wata cuta ce wanda waqad da annabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahabi humma yathrib annabi ya ta addu'a alaihi salatu wassalam don tafiyar da zazzabin ƙasar yasare ba ƙasar madina kenan lima anahu sahabatu minha saboda sabai sun sha wahala ila jufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya maida wannan cuta zuwa jufa bi kaunil mushrikin biha hina idin saboda a wancan lokacin mushrikai suna jufa wa kana yatawaqqa'u al-ijabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasaran a amsa mishi falamma ra'a hadhihi ru'ya da ya ga wannan mafarki istabshara biha sai ya albashir da wannan mafarki khairan ya tsammanci alkhairi wa abbaraha kuma ya fassara ta li annahu yantabiru ijabata du'a'i ya fassara ta da cewa wannan ita ce amsan addu'ansa wa yuqasu ala addu'a'i za iya kiyasi akan addu'a menene za a kiyasanta al istikhara idan mutum ya istihara wal istishara ko ne mushawara fa ru'ya ba'adahuma hujjatun fi hadha al bab mafarki a bayan istihara da istishara hujja ne a wannan babi za mu saurara anan sai a darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah